الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu irin wannan rana ta litinin kamar yadda muka saba ta sati wanda yau bakwai ga watan shida hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1438 wanda kuma ya dace da shida ga watan uku miladiya da hudu da goma sha bakwai wannan darasi da za mu yi insha Allah ta'ala shi ne darasi na hudu a cikin wannan littafi tamamun tawfiq fi sirri siddiq radiyallahu ta'ala an malam yace salisan abu na uku difa'uhu an nabiyyin rahmati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba da kariya wanda sai na abubakar ya yi ga manzo sira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi lamma arada al-mushriku na an yadribu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayin da mushrikan qurayshawa suka yi nufin su je su dauki manzo alaihi salatu wassalam aw yaqtuluhu ko kuma su kashe shi ga baki daya bi makka a makka dafa anhu siddiqu mai yawan gaskiya sai na abubakar shine wanda ya ba da kariya ga manzo alaihi salatu wassalam saboda ka fadarabuhu shi sai suka biya suka dinga dukan sa mana sai dukan ya koma kan sai na abubakar faqad akhraj al-bukhari fi sahihi al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa عن أرطة بن الزبير دقروة بن الزبير قال كتوى سعلت بن أمر بن العاص لا تنبي عبد الله بن أمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم نتي لشيبان لاباري dangane da mafi tsananin abin da mashirkai suka aikata ga manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi kala sai ce bainan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril ka'aba yayin da manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi yake sallah a wani bangare na ka'aba na san duk mutumin da ya taba zuwa umara ko ya ga hoton ka'aba zai ga wani bangare daga wajen arewa wanda aka yi maɗan gini kusan daidai kai ko dan shan kai kaɗan wanda ba haɗe shi da ka'aba ba an yi masa ƙofa ta shiga da ta fita wannan shi ake kira hijir ismail wanda hadithi ya nuna cewa wani yanki ne na ka'aba to a lokacin da manzo alaihi salatu wasalam yake cikin wannan wuri yana sallah in aqbala uqbatu ibn abi mu'ayyid sai kuma dan abu mu'ayyid ya zo fawda'a thawbahu fi unuqihi sai ya sanya mayafinsa a wuyan manzo alaihi salatu wassalam fa khanaqahu khanqan shadidan ya makare shi makarewa mai tsanani ku duba rashin mutunci lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake sallah wancan la'anannan Allah ya zo ainihin ya sanya mayafi ya makare masa wuya فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه سينا أبو بكر سيفسكنتو يكام كافت الشيوان تنغرمي ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتنك ديش لقبل منزوث إلى الأمين تنغ الله سبحانه تفتع ليش قال يتي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ينزكو كوا كشي متن كوي دنياتي الله شيني أبنجي سمي لي أنا ma'ana don ya ƙi bautar gumaka kamar yadda kuke yi shi ke nan ya yi laifin da za a kashe shi wafi riwayati asma inda abi ya'ala a cikin ita dai wannan kisa amma riwaya na asma a wajen abu ya'ala a cikin musnad nasa an asma'a binta abi bakar daga rana asma'a sayyidina abubakar annahum qalu laha su suka ce da ita ma'ana ko dai kananan sahabbai wanda ba su riske abin da ya faru a makka ba ko kuma a'a ainihin tabi'ai suka tambaye ta domin mun ambata a baya Allah ya mata doguwar rayuwa sai ta shekara 100 kafin ta koma ga Allah suka ce ma ashaddu ma ra'aytil mushrikeena balagu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam menene mafi tsananin abin da kika ga mushrikai sun isar da shi ga manzo alaihi salatu wassalam ma'ana abin da suka yi masa faqalat sai ta ce kana al-mushrikuna qa'adu fil masjidi mushrikai sun kasance sun zauna a cikin masallaci yatazakaruna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna tattauna sha'anin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa ma ya kulu fi alihatihim da kuma abin da yake faɗa a cikin sha'anin allolinsu ma'ana sun zauna in ban da tattauna sha'aninsu babu abin da suke yi fa baina mahum kadhalik to yayin da suke wannan hali in aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya fuskanto faƙamu ilaihi bi ajma'ihim sai suka tashi ga baki ɗayansu zuwa gare shi fa'atar sariku ila abubakar to mai kururuwa sai ya tafi a guje zuwa ga abubakar domin ya ga tashin da suka yi ba na nufin alkhairi ba ne to sai ya tafi a guje wajen sai na abubakar fakila sai aka ce da shi adarik sahibaka yi kokari ka riski abokinka ma'ana ka kai masa gudunmuwa da na asma Allah kara mata idan ta ce fakharaja min indina abubakar sai ya fita daga wajenmu wa inna lahu lagadaira arba'an a lokacin akwai zankwayensa guda hudu kun sani larabawa sukan kulle gashin kansu su yi wato yadda kasan zankwaye na mata da suke da kitso to ya raba gashin kansa don kulle hudu wa huwa yaqul alhari na ta wailakum kaitanku ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu kwa kashe mutum dan kawai ya ce ubangijinsa shine allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali kuma ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku ma'ana ya faɗi dalilin abin da ya sa yake bautata ma Allah to ashe ya kamata a kyale shi sai na bakar yana faɗan wannan fala hau kawai sai suka kauce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga barin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wa aqbalu ala abi bakar kawai sai suka yi kansa yana abu bakar qalat nana asma tace farja ilaina abubakar sai na abubakar sai gashi ya dawo a gare mu faja'ala la ya masu shay'an min ghada'irihi ya kasance ba zai taba wani abu daga wannan zankwayen kai nasa ba illa ja'a ma'ahu face sai ya fado tare da shi anan malamai sun yi fassara biyu domin akwai riwaya take cewa ya tafi da zankwayen kansa guda hudu sai dawo da uku ma'ana saboda dauki ba dadi ya bangaji wancan ya shori wancan wannan ya kawo masa duka sai da suka cire zankon kansa guda daya to sai ya zamo ya dawo da ainihin zankwaye guda uku to nan da take cewa la ya musu sha'an min gada irihi ba zai taba wani abu daga wannan zankwayen kai nasa ba illa ja'a ma hufa sai sai ya taho tare da hannunsa ko dai da ya taba ya warware saboda kama kansa da fincika sai da aka warware wannan tubkin wato wannan tubkin kitsan kansa ko kuma a'a ma baki ɗaya an zare gashin daga kan nasa duk wanda ka kama kawai shi kenan sai biyo ka saboda ainihin irin azabar da ya sha a hannun mashirkan ƙureshawa wannan rashin mutunci ya kai waho ya ƙul alhali yana cewa tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkatunka sun yawaita ya Allah ma'abucin ɗaukaka da kuma ainihin girma ma'ana shi sai na abubakar godiya yake ma Allah duk da wani hali da ya samu kansa tun da ya kubutar da manzo alaihi salatu wassalam wa qala shahida lahu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda shi da kansa yayi shaida ga manzo alaihi salatu ga sayyidina abubakar fi khilafatihi a lokacin halifan takassa shi ali din bi hadhihi shaja'a da irin wannan sadaukantaka farawa muhammad bin ali sai muhammad dan ali an abihi ya rawaito daga babansa wanda shi ake ce muhammad al-hanafiya ko ibn al-hanafiya wanda mahaifiyarsa kwarkwara ce wadda aka zo da ita daga ainihin farisa sai na ali alaihi radiyallahu ta'ala anhu ya sadaka da ita haifin muhammad ibn al-hanafiya قال يتي خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي علي بن أبو طالب يا يمن هدبا ألا يدد شي فقال سيتي أيها الناس يا متاني أخبروني بأشداء الناس ناس كبالي لاباري وانيني ما في صدوكنتك متاني سيدنا علي هنا حليفة يكي فعلم ونن لوكة با أبو بكر الدنيا قلنا muhammad yake cewa an ta ya amiral mu'minin bayan dai ana maganar sadaukantaka wanda yake sadaukantaka to ai kai sarkin mu'mine kai ne kala sai ce ama inni yace to tabbas ni yadda sha'ani na yake ma barastu ahadan ban taba yin fito na fito da wani ba illan tasabtu minhu face sai na dauki fansa a kansa walakin to amma dai akhbiruni bi ashdaqin nas ni yanzu abinda nake so ku faɗa min mafi sadaukantakar mutane qalu la na'lamu suka ce to mu gaskiya ba mu sani ba faman to wane ne mafi sadaukantakar mutane qala abubakar radiyallahu anhu yace abubakar Allah ya kara masa yadda wai wanda ake cewa ba sa ga masjidi yanzu gashi shine sarkin mumine a wannan lokaci ba wai talakan abubakar yake a wannan lokaci ba shine sarkin mumine mai cin gashin kansa kuma ya faɗi wannan a lokacin da abubakar din baya nan wala Allah ma wani ɗan abubakar baya kusa da shi yace to abubakar shine mafi sadaukantakan mutane annahu lamma kana yawmi badr yace domin shi abubakar yayin da wunin badar ya kasance ma'ana wunin da aka haɗu da mushrikan quraisha domin yakin badar ja'alna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arishan sai muka yi tanti ga manzo alaihi salatu wasalam wanda zai shiga fakulna sai muka ce man yakunu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laylan wane ne zai zo da dare kasance tare da manzo alaihi salatu wassalam ma'ana wanda zai zo ya gadinsa domin su sahabbai za su rarraba kawunan su waje-waje tunda mushrikan qurayshawa suna nan sun yi dandazo kaga ba za a dunkule a zama waje ɗaya ba dole ne zama an karkasu an yi shirin ko ta kwana ko da za a kawo musu auke da dare saboda haka wa zai kasance tare da manzo alaihi salatu wassalam da dare yahwi ilaihi ahadun min al-mushrikin domin akwai yiwuwar wanda ga cikin mushrikai ya kawo farmaki ga manzo alaihi salatu wassalam sayyidina ali ke tafa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma dana minhu illa abubakar babu wanda yaje ya kusaci manzo alaihi salatu wassalam sai abubakar shahiran bisayfi yana mai zare kan sakalinsa ala rasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen kan manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ma'ana idan kuka duba wannan matsayi wanda yake mustahadab wanda yake target a wannan shine manzo alaihi salatu wasallam ma'ana duk wanda zai ce zai je ya ba da kariya ko gadi a wajensa to ta iya rutsawa da shi to a wannan lokacin abubakar shi ya ɗauki wannan gabaran ya je zare kan sakalinsa ya tsaya kusa da manzo alaihi salatu wassalam saboda haka yake cewa la yahwi ilaihi ahadun babu wani wanda zai kai farmaki wato ga manzo alaihi salatu wassalam illa ahwa alai fa zai sana maka shi ma sai ya kai farmaki gare shi sai ce fa hadha ashda'un nas to wanda yayi wannan aiki shine mafi sadaukantakar mutane fa qala ali sayyidina ali sai ke tawo la qadara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ni da idona na ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa akhadhatu quraish alhali quraishawa sun zo sun kama shi fa hadha yajabuhu wannan yana zungurin sa wato al'ida shine kamar mutsinin yatsu a dinga zungurin cikin mutum ana soka masa ainihin a cikin ciki wa hadha yutaltiluhu wannan kuma ya tankada kiyasa yana tura shi wa hum yaqulun alhali suna cewa ga manzo alaihi salatu wassalam أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة yanzu kai ne za ka sa wai abun bauta ya zamo kawai guda ɗaya duk wannan kuma kan ka ce a bar sai abun bauta kare za a bauta mawa kala sai na ali ke ta fa wallahi ma dana minhu ahadun yace ba wanda ya iya tunkarin kusa da manzo alaihi salatu wasalam illa abubakar sai abubakar ya zaribu haza ya daki wancan wa yuja'u haza ya zunguri wancan wa yutaltilu haza ya tankada kiyar wannan wa huwa yaqul lahali yana cewa wailakum kaitanku ataqtuluna rajulan yanzu ku kwa kashe mutum an ya kula rabbi Allah dan ya ce abin bautansa ainihin shine Allah subhanahu wataala to kaga wannan zai nuna maka matsayin sai na abubakar wanda Allah subhanahu wata'ala bai saka wani abu wai shi tsoro a cikin zuciyarsa ba dangane da addinin Allah na tabbata za ku iya tunawa mun karanta a nabiyun rahama darasin ma na ƙarshe ƙarshe lokacin wafatin manzo alaihi salatu wasalam idan ba ku manta ba sayyidina Umar kan saka ne ya zare a cikin masallaci yace wanda duk yace manzo alaihi salatu wasalam ya wafati zai dauke masa kai kun bai togace kowa bai ce duk wanda ya ce manzan Allah ya rasu to zan ɗauke masa kai kuma ya kai ya kawo ku duba sai na bakar me yayi da ya zo ya je ya tabbatar manzo alaihi salatu wasalam ya wafati ya zo sai ce ma Umar Oscott yi mana shiru Umar bai saurare shi ba kun ga da ya kawo da ya hau minbari me so mu faɗa ala man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadamat abinda umar yake korewa shi ya tabbatar kenan zai iya yin kansa da kansa kali a mafaya wannan tunanin saboda jarumtaka da Allah subhanahu wataala ainihin yayi masa kuma ku duba hurufin ridda lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yayi wafati a lokacin ga damuwa ga kuma zama na ɗarɗar domin mafi yawan larabawa dama wanda suka shiga addinin musulunci rabi da rabi sai na bakar wato yana zama halifa suka zo suka ce to mu fa gaskiya wasu suka ce sun daina sallah wasu suka ce to za su yi sallah amma zakka sun daina dama ai manzon Allah shi Allah ce inna salataka sakanun lahu addu'a sa natsuwa ne a wajen su ma'ana manzo Allah in yi musu addu'a za su samu natsuwa suka ce to kai dan Abu Kuhafa ba inda Allah ya ce addu'ar ka natsuwa ce a wajen mu saboda haka ba za mu taɓa baka zakka ba yace wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi yace kai ko da baibayi suke bada a lokacin manzon Allah suka hana a yanzu sai na yake su a kansa kuma saboda ainihin wani kyakkyawan siyasan mulki nasa kaga a wannan lokaci mafiya mutane sun yi ridda to amma bai dakatar da jeshi Usama ba sai da ya tura shi wancan yaki da ya tafi kaga duk lokacin da aka ga cewa dubunnan sojoji sun fita abinda wannan yake nuna ba wata barazana ma'ana akwai isassun sojoji duk daga wa'ansu sun yi tawaye kuma za a je a yake su to wannan abubuwan da sai na abubakar ku duba zafin sai da na umar shi bai ke lallamin abubakar abubakar a yi haƙuri a karbi sallar hankali sai zakar ya ce wallahi ba zai taɓa taurara musu ba duk da zafin umar sai da yaga ya kamata Allah abubakar ya ce ba zai nan daba ba karshe yake cewa wallahi sai na ga ashe Allah ne ya buɗe kirjin abubakar ya fahimci gaskiya kuma ya tafi a kanta to saboda haka kenan kuma sai da ali shi yake faɗan wannan ainihin matsayi yace sun marafa aliyun burdatan kanat alai sannan sai da ali sai ya ɗaga wani mayafi da yake tattare da shi fa zaka sai ya yi kuka hatta ballat lihiyatuhu har geman ya ta dikar da hawayensa sun makala sana sai ce ƙoyin shi dukun billah ya ce ina haɗa ku da Allah a mu'minu ali fir'auna khairun am abubakar ya ce wancan mumini da Allah ya faɗa mana a cikin alƙurani na lokacin fir'auna shin shi ne ya fi ƙwazo da ƙarfin hali ko abubakar fasakata alƙaumu sai mutane suka shiru faƙala sai ke cewa ala tujibu ni shin ba za ku bani amsa ba sai ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah la sa'atun min abi bakarin khairun min mil'il ardi min mu'min ali fir'aun yace lokaci dan kankane kawai na sayyidina abubakar tare da manzo alaihi salatu wasalam to shi yafi cikin ƙasa na irin mu'minan lokacin fir'auna ma'ana wannan mutumin wanda Allah da kansa yake cewa yaktumu imanahu to a ce an cika irinsa daban kasa duk abin da za su to bai kai na sa'a ɗaya ta sayyidina abubakar ba tare da manzo alaihi salatu wassalam yace za ka rajulun katama imanahu shi wancan mu'min ali fir'aun wani mutum ne wanda ya koye imaninsa wa hadha rajulun a'la a'lana imanin shi kuma wannan mutum ne wanda ya fitar da imaninsa bai yi wani koye koye ba al-imam al-qurtubi rahimahullahu a cikin tafsirin sa da yazo tafsirin ita wannan aya ta qatluna rajulan sai ce to shi wannan bawan Allah farkon lamari ne ya zamo ya tumu imanahu shi kansa domin daga baya ya fasa bai ya nuna ya iman da annabi Musa alaihi salatu wassalam ma'ana dai kun ga sayyidina Abubakar sayyidina Ali shi da kansa yake faɗin wannan matsayin sayyidina Abubakar duk jaruntakar Ali da matsayinsa na ɗauki ba daɗi ya sallama cewa Abubakar ya fi shi jaruntaka ya fi shi ainihin sadaukantaka sai ce wa min durusi hadha al-mashhad to daga cikin darussan da suke cikin wannan faifai da muka karanta annas siddiqa sai na abubakar awwal man uziya fi sabilillah shine farkon wanda aka cutar a cikin sha'anin addinin Allah ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sannan wa awwala man dafa'a kuma shine farkon wanda ya bada kariya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi awwalu man da'a ila Allah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma shine farkon wanda ya kira zuwa ga Allah bayan manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kun ga ko anan kawai aka tsaya sai na abakar yayi mutane fintin kau a ce wannan awwaliyat din duk shine ya so ba shine farkon wanda aka cutar a musulunci bayan manzo alaihi salatu wasalam kuma shine farkon wanda ya ba manzon Allah kariya kuma shine farkon wanda ya kira zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan manzo alaihi salatu wasalam abu na biyu yace anna hadha al-amala min abi bakr as-siddiq wannan aiki na sayyidina abubakar mai yawan gaskiya la yuwaddihu bi jala'il yana wato fayyace abubuwa karara yana fayyacewa karara بعض الصفات العظيمة وصفوا بما سجلما التي كان يتميز بها هذا العظيم وان وان babban mutum ya bambanta da waɗannan sifofi wa hiya al-jur'atu shine karfin hali wa shaja'atu da sadaukantaka faqad kana la yahabu ahadan fil haqqi ya kasance baya shayin kowa a cikin sha'anin gaskiya wala ta'khudhuhu lawmatu la'imin wannan kuma yana shi kasarata ne ba la'imun ba la'imin domin lauma mudaf la'imin mudaf ilayhi wala ta'khudhuhu lawmatu la'imin kuma zargin mai zargi baya damunsa fi nusrati dinillahi a cikin sha'anin taimakon addinin Allah wal amali lahu da kuma yi ma addinin Allah aiki waddifayi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma ba da kariya ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wa huwa ma shahida lahu bihi ali bin abi talib kuma wannan shine abin da sayyidina ali ya ma sayyidina abubakar shaida da shi ba da uqudin min zaman bayan wa'insu shekaru na zamani wa hiya shahadatun mujarradatun an kulli athar al mujamala wal mudahana yace kuma wannan shaida ce wacce take tsiraitacciya daga kowane sofa ne na mujamala ko mudahana mujamala shine rufa-rufa kaga inda ga shiga sai da abokan sai shiga rufa-rufa yi masa wani abu ne wanda yake na kara yi masa to amma bayan shekaru ya faɗi wannan kuma a lokacin da yake sarkin mumine ba wai talaka ba inda ce sai na abakar lokacin da yake halifa ne ali yana talaka sai a ce ai dai man gindin zama ne shi yasa yi masa wannan to sai na abakar baya duniya da tsawon shekaru sai na ali ainihin ya faɗi wannan magana saboda haka ba wani ainihin rufa-rufa babu wani ainihin wani abubuwa wanda suke na rabin nan mujamala in tammat fi giyabin tam domin wannan wani abu ne wanda ya zamo ya faru a wajen cikakkiyar fakuwa ko kuma fakuwa ta gaba ɗaya lil mashahudi lahu ga wanda aka yi mashaidar ma'ana ga baki ɗaya wanda ake masa shaidar baya nan ga baki da shine wato giyabin tam wato ainihin fakuwa ta gaba ke ɗaya baya nan lokacin da aka faɗin wannan wafi auji kuwace shahid kuma a cikin kololuwan ɗaukakan shi mai ba da shaidan kololuwan ƙarfinsa domin shi ne khalifa sai na ali ba wani mai rauni ba ne balantana a ce ai in yi shaida ga abubakar zai samu ƙarfi a wajen masoya abubakar to yana kololo a cikin sha'anin ƙarfinsa a lokacin da ya wannan shaida sai ce fama asdaka hadhihi shahada me ya kai gaskiyar wannan shaida wa ma zama hadha al-mashhud lahu kuma me ya kai girman wannan wanda aka yi masa wannan shaida shine sai na abubakar wa ma an safa hadha shahid kuma me ya kai adalci shi wanda ya wannan shaida shi da sayyidina ali to sai ainihin fakara ta gaba ya ce mi'inatuhu wa azmuhu alhijrati wa tahriruhu lil mu'azzabina fillah ma'ana mi'inatuhu irin jaraba wanda ya samu kansa a ciki wa azmuhu alhijra da kuma niyyarsa ta yin hijira ma'ana yin kaura ya bar makka wa tahriruhu lil mu'azzabina fillah da kuma yanda ya dunga yanta mutanen da ake musu azaba a cikin sha'anin addinin Allah awalan gaba ta farko yace mi'natuhu jaraba wanda ya samu kansa a ciki wa azmuhu al hijrati ila habasha da kuma kudirinsa da niyyarsa ta yin hijira zuwa habasha yace kama kana abubakar as-siddiq radiyallahu anhu awwala man amana min ar-rijal kaman yanda sai na abubakar ya kasance shine farkon wanda ya imani daga cikin mazaje fa innahu kadhalika awwal man udhiya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to haka nan shine farkon wanda aka cutar bayan manzo alaihi salatu wasalam ala dinihi wa imanihi saboda imaninsa kuma saboda addininsa hatta kharaja min makkata har ya fita daga makka aziman arna hijira yana mai niyan yin hijira ila ardil habasha ya zuwa kasan habasha rawal bukhari yu al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya fitar da hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafin sa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nan aisha Allah kara mata da tace lam aqil abawayya tace ni ban san mahaifana ba kaftu ga baki daya illa wahuma yadina ne din face suna masu riko da addini ma'ana tun tashi na ban taba sanin mahaifana ba sa addinin musulunci ba tun tashi na na gansu suna riko da addini wannan a kille fassara ya ce ai a'rif kenan ban san mahaifana ba ma'ana ban hankalce su na san su ba face suna riko da addini wa lam yamurra alaina yawmun tace wani wuni bai taba shudewa tattare da mu ba illa ya'tina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam face sai manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zo gidanmu ƙarafai nahari wato gyaffan wuni bukuratan wa ashiya shine da safiya da kuma yammaci ma'ana babu wani wuni iya sanin ta face sai manzo alaihi salatu wasallam ya zo gidansu da safe kuma ainihin sai ya zo da yamma don babu wanda zai ɗebe kewa da shi a duniya sai sai na abakar a wannan lokaci in ka cire matarsa رضي الله تعالى عنهم جميعا فلما ابتلي المسلمون يا يند أكا جربي مسلمي خرج أبو بكر مهاجرا سيدنا أبو بكر سيفتينا ميني هجرا نحو أرض الحبشة يفسكنتي وجن قصر حبشة حتى إذا بلك برك الجمال حسيد يقص ولولي لأكلا برك الجمال mai tambalin yake cewa barkul gimad ismu mawdi'in wato sunan wani wuri ne wara a makka a bayan makka bi khamsi layalin bi khamsi layalin tafiya ta kwana biyar to sai na abubakar sai ya tafi har sai da ya zamo ainihin ya kusa kai ko ma ya kai wannan wuri laqiyahu ibnu daghina sai ibnu daghina ya hadu da shi can yake cewa ismuhu al-harith ibn yazid sunansa alharis dan yazid alamar jahul hafiz ibn hajar rahimahullah kamar yadda ibn hajar allah ya kansa ya rinjayar wato yake ce unzur alkasala ne wato ibn hajar mun san muna da kusan guda uku akwai alhaithami akwai kuma al'askala ne akwai kuma alkasala ne to shi wannan kasala ne shine yake da irshadus sari sharhin bukhari shi wanda muka fi sani shine ibn hajar al'askala ne to wannan shine yake da fatahul bari to wannan shine abin da malam yake faɗa cewa abin da aka rinjaya a sunan shi wani bawan Allah shine al-Harith ibn Yazid nan an rubuta ibn Daghina an yi zabi kala uku a wajen sunansa ko dai kamar yadda yake rubuta nan ibn Daghina ya zama an yi madalin shadda ba a yi ma rainin shadda ba ko a ba a yi wa nunin shadda ba to wani zabtin suna cewa ibn Daghina sai a yi wa nunin shadda zaune na uku ibn duhunna a yi wa dalin shadda da zamma sannan kuma a yi wa gainin zamma ibn duhunna to duk da ainihin an zaune suna nasu da haka sai ce wahiya sayyidul kara shine shugaban wannan al'umma da ake cewa kara can yake cewa ismu kabilatin mausufatin bi jawratin rami sunan wata kabila ce wadda ake kwatantawa da iya harbi wana sun iya harbin kibiya to dai hadin sai na abubakar fagala sai ce aina turidu ya ababakar ina kake nufin tafiya ya kai abubakar ku duba ya tafiya ta kwana biyar ainihin tsakaninsa da makka fagala abubakar sai sai na abubakar yake cewa an haraja ni ƙaumi ya ce mutane na ne suka fitar da ni fa uridu an asiha fil ard saboda haka nake so in tafi in dan yawata a ban ƙasa wa abudu rabbi in bauta ma ubangiji na can mara da ya ta'aliki yace qauluhu hadansa da yace fa uridu an asiha fil ard ina nufin in yawata a ban ƙasa kun san siyaha shine da Hausa kaman ka ce yawon shakatawa in dan yawata to kun ga nan sai yake nuna zai je siyaha ne a bayan ƙasa to sai ma yake cewa la'alla ababakar ta yi sai na abubakar tsawa an ibn darinna ya ɓoye mashi ibn darinna ta yi na jihati makasadihi wato ya bayyana masa inda ya fuskanta ta yiwu ya ɓoye masa wannan ne me yasa le kaunihi kana kafira domin shi wannan ibn darinna ai kafiri ne wa illa in ba don haka ba fa innahu qasada tawajjuha ila ardil habasha shi yayi nufin ya fuskanci wajen ƙasar habasha ne wa min al ma'lum kuma sanannen abu ne annahu la yasilu ilaiha ba zai iya kaiwa habasha ba min al tariqi allati qasadaha daga wannan hanya da ya nufa hatta yasira fil ardi sai yayi tafiya a ban ƙasa wahdahu shi kadai zamanan ma'ana tsawon lokaci fa yasduqu annahu sa'ih wajen zai gaskata cewa kaman yana yawon shakatawa ne ma'ana dai abinda malam yake so ce a nan kaman ya yi masa ɗan dungu ne saboda mutumin da ba musulmi ba za a amince masa amince ta kai tsaye ba to sai ce zan je ɗan yawata ne ɗan kaman shakata ya ce lakin sai dai hakikatun siyaha hakikanin abinda ake nufi da siyaha Allah ya kasi da mawdu'an bi ainihi kar mutum ya nufi wani wuri sananne ya saki rufi wanda zai zamo ya tabbata wannan wuri ma'ana yawo ne kawai na shakatawa a bugatan a bugatan ya ce wannan cikin fatawa da bada ibn hajar ya ambata wannan din kala ibn jarin na ibn jarin sai ke cewa fa inna mithlaka ya ababakar la yakhruju wa la yukhraj yace irin ka abubakar ba zai fitar kun ba za a fitar da shi ba innaka taksibul ma'du domin kai dinnan wato ainihin kana taimaka ma wanda ba shi da shi kun ga can kasa yace taksibul ma'du shine tafuzu bi mu'unatil faqir kai kana rabauta kullun da taimakawa talaka wata tabarra'u bil mali liman adimahu kuma kana yin alheri da dukiya ga wanda ba shi da ita wato utsin nasa ma la yajidunahu inda ghairi kuma kana ba mutane abinda ba za su samu a wajen waninka ba saboda haka kenan wannan ɗaya daga cikin halayenka ne wata silur rahim kuma kai kana sadar da zumunci wata milul kal kuma kana ɗaukar nauyi shine can a sharhi ce ta hamilul kal ai ta kulul yatim kana ɗaukar nauyin maraya wata hamilu thiqilal ajza kuma kana ɗaukar nauyin gajiyayyu wata qarid daifa sannan kuma kana yin garan baki duk bakon da ya zo ma zaka faranta masa wato inu ala nawaibil haq kuma kana taimakawa a bisa nauye nauye waɗanda suke na gaskiya can ma a cikin taliki yace nawaibul haq jam'u na'iba jam'i ne nawaib jam'i ne na na'iba na'iba shine mufradin waye ma yanzu bil insan shine abin da yake faruwa akan mutum min hawaditha wa masa'iba na daga wayansu musibu da wayansu abubuwa da kan faru akan dan adam to saboda haka kenan sai na abubakar tun a jahiliya an yi shaida su akan wannan halaye sai ce fa ana laka jarun to ni wato ainihin zan baka makotaka irje wa abud rabbaka bi baladika ka koma ka bauta ma ubangijinka a garinka bayan Allah ku duba yanda masu addini suke zamowa baki a garuruwarsu mun karanta ba da sai na maka ɗaya daga cikin manyan manyan mutanen maka to amma yanzu tunda ya zaɓi musulunci to ya zamo bare ya zamo cewa da shi da bakon da ya zo ba daɗewa uwansu ɗaya ubansu ɗaya wanda yake tantirin arnan makka na wannan lokaci ko dan cirani ne ya fi shi matsayi a wannan lokaci ku duba irin wannan abubuwa haka rayuwa take kasancewa Allah ya ji kan malam abbas biyu ke kusan shi limamin biyu ke wanda ke kakan ba tafiya ta suna an yi gwagwarmaya da shi wata ran mu najeriya ke cewa yanzu ka duba ya ce da ni da mamman shuwa ko wasu mamman shuwa ɗaya daga cikin manyan sojojin najeriya ya ce kakannin wasu ɗaya wasu ɗaya amma ni sai aka ce ɗan nijar ne saboda ni mai wa'azin izana ne amma shi ake da ɗan najeriya ne saboda haka shi sai aka ce ina da ko ɗan nijar ko ɗan caji ma'ana dai ɗan wajen najeriya ne to amma shi wannan saboda haka shi ne halan malak da ɗan najeriya kuma wallahi yanzu ina gaya maka a garin nan akwai wanda suke kakannin su ma ko irin su a garin haka su amma ana ta baki ne saboda sun ci aƙida sunna za a yi to amma akwai waɗanda za ka samu daga wasu ƙasashe don mun sani daga ƙasashe to amma su ne 'yan cikin birni halan malak na tabbatar akwai wanda har yanzu babban malami ne tarmamuwa yake cewa inda zai tara nan da ka ji kasan amma dan cikin birni ne halan malak saboda me saboda yana aqidar da ake so Allah ya samu dace to saboda ka sai ta hakuri kawai saboda ka yake taka koma ka bauta ma ubangijin ka a garin ka faraja sai ya koma warta hala ma'ahu ibnu dagina ibnu dagina wato ainihin sai ya tafi tare da sai na abaka fatafa ibnu dagina ashiyatan ibn dagina sai ya je ya zagaya da yammaci fi asharafi quraish a cikin manya-manyan mutanen qurayshawa fa qala lahum sai ya ce da su inna ababakar yace shi abubakar la yakhruju mithluhu wa la yukhraj irin sa ba zai fita ba kun ba za a fitar da shi ba atukhrijuna rajulan ku yanzu ka fitar da mutumin da yaksimul ma'duf yana wato hidimta ma mutumin da ba shi da shi ma'ana yana samun masa abin da yake bukata wa yasilur rahim yake sare da zumunci wa yahmilul kal yake daukan nauyi wa yaqri dai kuma yake yin garan baki na faranta masu wa yu'inu ala nawa'ibil haq kuma yana taimakawa bisa nauye-nauye wanda suke na gaskiya irin wannan yanzu kwa fitar da shi falam tukazzib quraishun bi jiwar ibn daghinna saboda ka ƙwarisha ba su ƙaryata wannan wato makotaka da ya ba shi ma'ana ba su yi masa inkari ko musu ba wa ƙalu ibn dagina to sai suka ce ma ibn dagina mur ababakarin fali ya abu da rabbahu fi darihi to yanzu sharaɗin ya zauna a makka ka umarce shi ya bauta ma ubangijinsa a cikin gidansa fal yusalli fiha ya sallasa a cikin gidansa wani ya kara ma sha a duk abin da ya so ya karanta ya karanta amma fa a cikin gidansa tun da kunga babu sifika a wannan lokacin wala yi uzina bi zalika kada ya cutar da mu da wancananka wala yasta'anin bihi kada ya kuskure ya bayyana wannan karatun nasa fa inna nakasha an yaftina nisa ana wa abna ana muna jin tsoron kada ya zo ya fitini matan mu da ƴaƴan mu wato wallahi zaka tarihi shi ke mai takarsa so nawa za a zauna ai sulhu a garin nan da wasu garuruwa tsakanin ahlus sunna da kishiyoyin su to sai su ce to mu sulhu da su shine a cire da kokin masallaci kowa ya cire ta san ma mai da zamu cire to da mai kuke yi ku bari ne kuke yi ma'ana na su fika nan ita ce matsala an zo an ta yi muku yarfe da ƙarya ba kwa san ma'aikin Allah kuna rena iyaye to sai a ji kuna ta karanta hadisan matsayin manzo alaihi salatu wasalam kuna ta faɗin matsayin iyaye duk abin da ake muku yarfe a karatu kuna nuna abin nan ƙarya ne ga sha'aikace to kaga shikenan kun riga kun karyata wancan abubuwa ta hanyar karatu to amma idan aka yi dindin shikenan ba wanda zai ci to ashe ba yau aka fara tarihi ne yake maimaita kansa Allah ya samu dace to shine sai yake cewa fa qala zalika ibn daghina li abi bakar to sai ibn daghina ya faɗi wannan ga sayyidina abubakar ma'ana ya faɗa masa yace to kaji kaji abinda mutanenka suka faɗa فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره سنا بكر سيزونا أكم ولن شردي ينابو تام أبين جدنسا أتنجدنسا ولا يستعلن بصلاته بايا بين صلى الساعة ولا يقرأ في غير داره بايا كراتو إنبا أتنجدنسا to ana nan a wannan hali kasar shi da iya bai iya haƙuri duk mutumin da yake so musulunci ya samu ƙarin jama'a ta kankan ba zai yadda a samu sabon kumi a bakinsa ba ثم بدا لأبي بكر sannan kuma sai abubakar sai ya canza ra'ayi habutana masjidan bi fina idari to sai ya gina masallaci kofar gidansa sai zo sai gina masallaci kofar gida wa kana yusalli fihi sai ya kasance yana sallah a cikin masallacin wa yaqra'u alqur'ana kuma yana karanta alqur'ani fayan kazifu alaihi nisa'ul mushrikin wa abna'uhum sai matan mushrikai da ƴaƴansu su tijiran do akan sa ai shine yatadafa'una wa yazdahimun sai su dinga ma turere ne ya suna so su ganshi su yi zama ainihin sun yi tijiran do suna ta kallon sa wa hum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilayhi suna ta mamake su suna ta kallon sa wa kana abubakarin rajulan bakka'an abubakar Allah kara masa da ya kasance mutum ne mai yawan kuka la yamliku ainihi idza qara'a alqur'ana bai iya mallakan idanuwansa idan yana karanta alqur'ani wa afza'a zalik ashrafa quraish to wannan sai ya furgita manya manyan qurayshawa min na mushrikin daga cikin mushrikai ma'ana suka ga cewa wato dai an koma gidan jiya da can a cikin gida yake to yanzu amma masallaci gina kofar gida ina fitowa kun bata da yara ka san wato dan adam kullun tsegumi gare shi ga abin da ba a so ya gani ko inda kawai ma ba a ja kunnen yaran ko mata ba sai su ce ba san abin da yake ba to amma dan adam kullun in ka ce mace to ka kiyaye kaza kada ka je to shi kuma zai ga to lalle sai ya je ya gani dan adam kullun da sha gaya mana yanzu idan da zaka samu kwanoni goma a masallacin nan tara abu ɗaya ɗaya a rufe to sai ga ba ruwanka da tarar na so kake a bude ɗaya ka game a ciki saboda so na buɗe suke haka Allah ya dan adam kullun tsegumi gare shi to saboda haka shi yasa suke so su ji wai menene ba a so su ji din nan wata illa sai a ciki to fa kaga kila karshe ƙuraja sun fara ganin canji a wajen yayansu da matansu fa arsalu ila ibn dagina sai suka aika ma ibn dagina fa kadima alaihim sai je wajen su faƙalu sai suka ce inna kunna ajarna abubakarin bijewarika mu ba mun kasance mun baiwa abubakar makotaka saboda ainihin kai ne ka bashi mafaka ma'ana mun yadda ya zo saboda amincin da ka bashi ala an yi abu da rabbahu fi dari kuma sharadi ya bauta ma ubangijinsa a cikin gidansa faqad jawaza zalika amma kaga ya tsallake wannan sharadi bai aikata ba fabtana masjidan bi fina idarihi sai gashi ya gina masallaci a kofar gidansa shine kun ga nan yake cewa shine amama ha a gaban gidansa fa'alana bis salati wal qira'ati fihi sai gashi yana bayyana sallah da karatu a cikin wannan masallaci wa inna qad khashina an yaftina nisa'ana wa abna'ana saboda haka mu muna jin tsoron kada ya fitini matan mu da ƴaƴan mu hanhahu lallai lallai ka je ka hana shi فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل in ya yadda ya takaitu ga ya bauta ma ubangijinsa a gidansa to ya ci gaba da yi wa in aba in ko yaki illa an yi ulina bi zalika har sai ya bayyana wannan fasalhu an ya rudda ilayka zimmataka to ka je ka neme shi lalle ya maida maka wannan alkawari naka wato daga cikin abinda Allah ya yi ma al'ummar larabawa idan mutum ya yi alkawari ba zai saba shi ba sai an yarda na cewa ka dawo masa da wannan alkawari in a rubuta kuka yi ka rubuta ka bashi na dawo ma da kayanka idan a faɗe kuka yi to a gaban mutane ka ce to na dawo maka da alkawarinka to daga nan duk abin da zai faru zai iya faruwa amma ba zai yi maka farmaki da wannan alkawari da ya riga ainihin yi maka ba to Allah ya masa irin wannan ɗin to shi ne abin da suke kai ke faɗa nan fa inna qad karihina an tuqan nughfiraka domin mu mun kyamacin mu warware alƙawarin ka bana suna fada ma ibn dagina walasna muqirrina li abi bakarin al-silan mu kun ba za mu taba lamunta mu tabbatar ma abubakar wannan bayyanawa da yake ba ma'ana ba za mu kyale shi gaba da bayyana karatu mutane na ji ba kare aisha na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce fatan bunu dagina ila abi bakar ibn dagina sai zo ma abubakar faƙada sai ce ƙada alimtan da bi a ƙattu laka alaihi kai ka san abin da ne alƙawari da kai a kansa fa in ma an taƙa sira ala zalik to ko dai ka taƙaitu akan wannan alƙawari namu wa in ma an tarji'a ilayya zimmati ko kuma ka dawo min da wannan alƙawari wanda na yi maka fa inni la uhibbu an tasma al-arabu domin ni ba na son larabawa su ji labari anni ukhfirtu fi rajulin aqattu lahu cewa ne wani dan adam alƙawari kuma na warware dan Allah ka duba a jahiliyyar su ba sa son zuban mutunci ya zamo sun yi wani abu na mutunci kuma sun janye ma'ana sai dai kai ka janye kai da kanka faƙala abubakarin sai na baka sai ya ce fa'in ni a ruddu ilaika jiwaraka ni zan dawo maka da alkawarinka wa arda bi jawa bi jiwarin lahi azza wa jal ni na da makotakan Allah mabuwayi madaukaki dan Allah idan kai ne ko ni sai mu ce to tun da zai ba hana ni in yi a gidana ba sai in koma a gida baki na kanan kafata in zo in yi abubuwa na daga nisi ‘ya'yana amma sai na bakar shi yana kallon fa'idan wannan karatun da yake jiyarwa mutane zai iya dawo da su zuwa ga addini saboda in ka duba larabawa ne mazansu da matansu bai bukatar sai an ja baki ya fassara karatun nan da yake suna jin ma'anoninsa kuma wannan zai rausa zukatansu ya zama sun fahimci addinin musulunci to saboda haka shi sai ya ga cewa da ya yadda da wannan galama shi kenan ya bar gare malam yace wa min hina idh to daga wannan lokaci arat quraishun ila iza ihali abi bakar radiyallahu an quraishawa suka dawo da cutar wasu da sai na abakar Allah ya kara masa yadda wa sawu turaba ala ra'sihi saboda wulakanci ma suka ci gaba da zuba kasa a kansa faqala ibn ishaq ibn ishaq sahibul maghazi rahimahullahu ta'ala yace wa haddathani abdurrahman ibn al-qasim yace abdulrahman dan alkasim ya zantar da ni an abin an abi alkasim daga babansa shine alkasim ibn muhammad ibn abi bakr bin siddiq wato dan muhammad shi kuma dan sayyidina abubakar mai yawan gaskiya kada sai yace laqiyahu sun hadu wato ya hadu da shi ya'ani abubakar bin siddiq wato yana nufin sayyidina abubakar mai yawan gaskiya hina kharaja min jiwar bin daghina yayin da ya fita daga wannan alkawari na ibn dagina ma'ana ya aje masa wannan alkawari to laqiyahu safihun min sufaha'i quraish sai wani wawa daga cikin wawayen quraishawa ya hadu da shi wa huwa amidun ila alka'aba alhali yana mai nufin zai je ka'aba fa hasa ala ra'sihi turaban sai ya zuba kasa akan sayyidina abubakar kamar rabi abi bakar nilwalidu ibn mughira walid dan mughira sai ya wuce ta kusa da sai na abubakar awil asibin wa'il ko kuma asib dan wa'il ɗaya daga cikin wannan mushrikan na qurayshawa fa qala lahu abubakar radiyallahu an sai na abubakar Allah ya kara masa da sai ya ce da wancan ala tara ma yasna'u hadha safi shin yanzu baka ga abin da wannan wawan yake yi ba fa qala sai ya ce anta fa'alta dhalika bi nafsik wa ai kai ka jawa kanka ma'ana lokacin da baka wannan addinin waye maka haka kai ka jawo kanka huwa yaqul alhali shi sai na maka yana cewa ay rabb ma ahlamak yana cewa ya Allah wa kai hakurin ka ay rabb ma ahlamak ya Allah wa kai hakurin ka ay rabb ma ahlamak ya Allah wa kai hakurin ka ma'ana sai na maka yana nuna cewa wannan aiki ne yake yi na Allah kuma gashi ana cin mutuncinsa ana takura masa ba ma shi ba wanda ya zo da saƙon ma gaba ɗaya ce masa mutunci amma Allah ya kyale bai yi komai ba kuma zai iya yin koman kaga kenan wa yake duriyan Allah subhanahu wataala da kuma ainihin hakurin sa za mu iya yin durus din suna da yawa ko sai ka to tunda akwai tambayoyi ina ga sai mu dakata a nan abinda muka daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah subhanahu wataala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin cewa malam waɗanne abubuwa ne Allah ya halitta su da hannunsa tabbas akwai abubuwa da hadithi ya mutane da ba zai iya tuno su hakan nan kai tsaye ba amma abin zai iya tunawa a wannan yanayi shine akwai jannatu adal hadithi ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala shi da hannun sai halice ta sannan abin da ke rubuce a cikin attaurar annabi Musa Allah da hannun sai ya rubuta inda yake wa katabna da fil alwani ya inganta tabbas hadithi cewa Allah subhanahu wataala shi da kansa ya rubuta ma annabi Musa abin da ke cikin Taurat ba zan iya tuna sauran abubuwan ba amma na san tabbas akwai su in Allah ya samu dama na samu dama da ban cika zuwa ranar to zan yi karin bayani insha Allah wanda yake cewa shin malam wannan hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad so goma a rana Allah zai gina masa gida aljanna to gaskiya in ma dai akwai wannan hadisin ban san shi ba abinda na sani hadisin faralata cewa ta adulu sulus alquran ko kuma ruwa alquran to amma ba zan iya kore ko akwai din ba in Allah sa akwai shi zan iya bincika muku yanzu muku da shirin to insha Allah mai tambaya ta karshe ce malin ya hukuncin wanda ya yi alwala da hannun hagu to ban gane ya alwala da hannun hagu ba ya wanke fuska da hannun hagu da sauran abubuwa abinda malamai suka ce don abinda ya shafi kawar da kazanta shi yake da hannun hagu to don abinda ya shafi ibada shi yake da hannun dama kun ga shi sa malamai suke sabani wai shin aswaki kawar da dattin baki ne ko kuma ainihin ibada ce wanda suka ce ibada ce suka ce to a yi shi da hannun dama shi yafi wanda kuma suka dauke shi a babi na tsafta da kawar da dattin baki suke cewa a yi shi ainihin da hagu shi sanya ba a su mutum ya dahara da hannun dama sai dai mutum ya yi da hannun hagu to akan haka dai alwala in dai ba mutumin da yake da illa ko wata matsala a hannun dama ba abinda za a gani ga aikin sahabbai da hannun dama yadda kan ake yin alwala da ita za a wanke fuska da hannun dama za a wanke fuska amma a wajen wanke kafafuwa hannu na hagu shi yake wanke kafafuwa ma'ana hannun dama yana zubawa in huta ce kana rike da ita da hannun dama kana zuwa na hagu yana wankewa amma wanke fuska da hannun dama za ka ga cewa idan ana ambata wajen wanke ta wallahu a'lam to Allah samu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh